بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 26 ga watan muharram hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da 24 ga watan takwas shirya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga da wasu kira a cikin littafin ashifa aha da tarihin hukubin musamman ko na da ƙari iya ya ce alfasul sabi fasali na bakwai shi kuma za mu karanta zai karantar da mu fi ma akbaran lahu ta'ala bihi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba da labari da shi fi kitabi na aziz a cikin littafin shi mabuwayi alqur'ani kenan min azimi qadarihi na girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharifi manzilatihi da kuma ɗaukakan matsayin darajar manzo Allah alal anbiya akan annabawa wannan fasalin za mu karanta ayoyin da suka tabbatar da ɗaukakan darajar manzon Allah akan annabawa gaba ɗaya wa hujuwati rutubatihi alaihim da kuma rabbantan darajar shi din alaihim akan su Allah ya bashi rabo kaso mai girma wanda ainihin ya wuce darajojin sauran annabawa gaba ɗaya قال الله تعالى أن ملوك سلكي شيء وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى قوله من الشاهدين نعم الله ملوك سلكي يا فتي شكونا آية yace yayin da Allah ya riƙe alƙawarin annabawa yace idan na zai ke muku da wani littafi da hikima hikima shi ne manzanci ba a littafi kuma shi wanda aka aiko manzannin har zuwa dai mina shahidi in ka karanta ayat tana nufin alkawari Allah ya dauka da manzanni kowane manzo Allah ya dauki alkawari in ya bashi littafi ya bashi manzanci sannan yana kan isar da manzancin shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya yi alkawarin zai imani da shi kuma zai taimaka mana zama ɗaya daga cikin mataimakan shi Allah ya ce kun yi alkawari kun furta tabbatar sannan Allah ya ce to ku shaida ni ma ina da cikin masu shaidawa to kaga wannan ayin yana nuna ɗaukakan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan manzanni gaba ɗaya shi yasa ma za ka ji wani malami yana cewa faqra wa ilki shi ta hatta shahidin ta annabi ilmin da kai ne ya ce in kana so ka karanta daga wa'iz din nan zuwa shahidi to za ka san a yaƙini cewa za ka san darajar ainihin fiyayyen manzanni ya fi kowane ainihin annabi ya fi kowane manzo daraja in ka karanta wannan ayar za ta nuna ma haka qala abul hasan al-qabisi abul hasan al-qabisi yace iktasa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ke banci Muhammadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadli da wani daraja wani matsayi wani falala lam yuti gaira wanda Allah bai ba wani shi ba wanda amanahu ya bayyanar da shi wannan darajar biyu da wannan ayar in ka karanta wannan ayar za ka san Allah ya ba manzo Allah darajar da bai ba wani annabi ba inda shi manzo Allah ba dauki alƙawarin wani annabi a kan shi amma dukkan annabawa an dauki alƙawarin in ya zo a lokacin su dole su bi shi wa huwa ma zakarahu bi hadhihi al-aya shine wato a bana wuce hikin shi ne abin da Allah ya ambata a cikin wannan ayar in ka karanta wannan ayar a nan za ka san Allah ya ba manzo Allah wani daraja wanda bai ba wani annabi irin sa ba قال المفسرون ما تفسر ما لم يفسر كشيء أخذ الله تعالى ميثاق ألا يارئ القولي دوئي من منزلين بالواهي دواهي ألا يامس واهي wasu kuma malamai suka ce ya riƙe alƙawarin su ne da wannan wahayin da yau musu sharaɗin a musu wahayin sai sun ɗauki wannan alƙawarin su ne sai sun tabbatar saboda haka falam ya ba'as Allah bai aiko nabiyan wani annabi ba illa zakara lahu muhammadan wa natahu sai an bata mar annabi muhammad wa natahu da kuma sifan annabi muhammad ne illa in ka lura ko a cikin littafin annabawan farko irin su injila irin sa taura ai na za ku sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga an karanta an san ba ne wannan sifan sai shi wa kaza alaihi misa ga wa Allah ya yi alƙawarin shi alaihi akan shi wannan annabi ya riƙe alƙawarin cewa in adrakahu idan ya riske shi da yu'minan da bihi lalle zai imani da shi to wannan shi wannan aya yake nufi wakila wasu malamai suka ce da daɗin daɗawa ma cewa an yi bayyana huri ƙaunihi dole bayyana wa jama'ar sama wai a kuka nisa ƙaushin ma ya ɗauri ya riƙe alƙawari tsakanin shi da jama'an cewa an yi bayyanuhu su ma za su bayyana shi don ba da wanda wanda za su bayan su wato kowai annabi zai bayani ga al'umman shi su ma su bayyana wa na baya haka abin zai ta tafiya har zuwa zamanin manzon Allah in ya zo to dole waɗanda aka bayyana wannan ɗin su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya ko a Qur'ani ma yana cewa la tubayyinu lahu linnas wa la taktumunu yawa dan manzon Allah ya ga sai na Umar yana yawan karanta ainihin at-Taura yake kai ne kake damun kanka da wannan yace ai yau kana Musa hayyan da ma wasi a hudu yake da yace Musan da aka aiko a tauran ko da shi ne in yana raye ba abin da zai wuce shi illa ya zai bi sai daga Qur'ani ka gani saboda haka kowane annabi yana zama annabi mursali ne kafin manzo Allah ya bayyana yana bayyana an naskin ainihin komai dole zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma za ka ji malam yana wa huwa nabiyul anbiya wal umam shi manzo Allah annabin annabawa ne kuma annabin al'ummu ne gaba daya saboda dukkan kowane annabi sai da ya alƙawarin zai bi shi sannan nashi ya tabbata kuma ya alƙawarin zai isar da shi ga al'ummarsa kaga kenan shi manzo Allah annabin annabawa ne kuma annabin al'ummu shi yasa ma hikiman Allah zai kawo shi a ƙarshe saboda dama ainihi tafiya ɗin ba zai yiwu naka ya tabbata ba sai ka yarda da farko gaba daya yana cewa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi saboda haka tafiya yake to sai Allah ya kawo annabi a ƙarshe saboda in ka lura al'adan jama'a ne ba sa yarda da wanda ya zo sabo al'adan mutane ne ba sa yarda da wanda ya zo sabo in ka lura annabi Musa saƙon da ya bari annabi isa da ya zo matsalan da aka samu mutanen annabi musa sun izin annabi isa ko yahudawa amma su nasara sun ga annabi musa su ai a taura ɗaya ne daga cikin littattafai na ainihin constitution ɗinsu ko dan annabi Musa annabi Isa yana cewa me mustaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismi Muhammad ba shine sakon ba ana nan annabi Muhammad da yazo su mutanen annabi Isa sun fi yadda da annabi Musa saboda ya zo a farko amma wannan da yake sabo ne sai suka mu kuma mutanen annabi Muhammad sai muka ce la nu fariqu bayna ahadin min rusulihi gaba ɗaya manzannin mun yadda da su na'am shi kenan kuma babu wani wanda zai zo a baya balle ni in kare ya Allah ya kare mu daga wannan ainihin in kare ka gani shine yace wai a kusa yi sa ga wani bai mu liman ba da ba wa qawluhu thumma ja'akum a wani tafsirin ma yake faɗin shi a cikin ayan da yake sun maji a kum al-kitabu li ahli kitabi kitaban ana yi ga ahli kitabi al-mu'asiri ne bi muhammadu wanda suke zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kitaban sun maji a kum ɗin da su ake kitaba tunda su ne suka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال علي بن ابي طالب سيدنا علي بن ابو طالب رضي الله تعالى عنه يشي لم يبعث الله نبيا الا بيكون الذي من ادم تن daga annabi adamu fa mun ba da wani wanda sabo bayan shi ba illa akaza adun ad sai Allah ya riƙe alƙawari akan wannan annabin fi muhammadin cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa la in bu'isa wa huwa hayyun idan an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan annabi yana raye da yu'minan nabihi lalle zai imani da shi wanda yansu wannan kuma lalle zai taimaka mana da zama ɗaya daga cikin mataimakan shi da kuma da wancan hadisi ya nuna lauka na Musa hayyan da ma wasiya hu ila ba wa ya ku zannal ahada kuma sai Allah ya alƙawari da shi cewa sai sun ɗauki ainihin alƙawarin za su riƙe alƙawari da zalika da wannan ɗin alaƙawari a bisa ainihin jima'a kowane annabi to wannan وناوه قتن قتن شيازو أن سعد أن سدي لدعين السدي وقتادة لقتادة في آيين وأن يازو شكو آيين يتضمن فضله شكو شفل لما زعل الله صلى الله عليه وسلم من بيد وجه وايد باتبس كاتو باتبس كوتي ديوا شيسا ماذا كجي قومي البردة ينا وكل آيين أتى رسول الكرام بها فإنما اتسلت من نور yace fa innahu shamsu qadin hum kawaqibuha yuzhirna anwara hali nasi fi zulali su manzannin kamar sun zo shi a nan fage ne kawai tunda kowanne ya tabbatar da cewa da mai gida zai zo da shi ba shi kawai zai yi kaga kamar shi a nan fage ne shugaban kasa ne zai zo garin kai na zo ki aika protocol aika waye ku je ku yi kai in sun zo su ne kamar tawagar shugaban kasa amma shugaban yana zuwa ina suke kaga babu su kamar taurari ne suna haske suna kyau suna ne rana tana mutuwa na taurari a ga ya ce aha yace aha قال الله تعالى الله مدوكتين سركي يشي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم نعم كتنا جايين دا أين مكركي من النبيين لك أن نبا مكركي ميثاقهم القول سنة إثر زمان زنكي في الله يشي وميثا وميثا kaga annabawa mu shine a ƙarshe amma wajen daraja sai Allah ka san an ce wai akwai aduful khas alal am ko kaga minan nabina ai sun shiga sai aka keɓance wasu keɓantattu to a cikin keɓantattun sai aka fara kawo da yawa wajen sallallahu alaihi saboda a nuna shi din a keɓantattun ma ji ko ne keɓanta yace wa minka wa min nuhi al'aya ka karanta aya zuwa karshe wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace inna auhayna ilayka kama auhaina ila nuhi kaga wajen wahayin ma sai da Allah ya fara kawo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mun yi maka wahayi mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Annabi Nuhu ila qaulihi shahidan har zuwa fadin shi ne zuwa shahidan ya dubo annabawa gaba ɗaya in ka karanta anan za ka tabbatar da darajar manzon Allah yana sama da kowane ainihin daraja tunda yanzu anan in ka lura ai tashbihi idan aka ce tashbihi ai wane kamar wane yake wajen kyauta ai dole ainihin abin da aka faɗin ya fi ƙarfi a mushabba ɗin fiye da mushabbawar jigo to ina wana ilai ka kama wana ila nuni kai kanka ka san wahayin da aka annabi Muhammadu ya fi ƙarfin wahayin da aka annabi Nuhu inda shi ne mushabba ɗin yawwa ruwiya an ruwaito an umar min al-khattab daga sayyidina umar dan khattab da jiyallahu anhu annahu qala sayyidina umar yace fi kalamin cikin wasu kalaman da sai na umar ya yi baka wanda ya koka bigi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da manzo Allah ya wafati sai na umar ya yi wasu kalamai na ainihin koke na rasa'i na rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kalaman fakala umar yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah ya ce ma yake Allah na banshe ka da ubana da uwata laqad balaga min fadilatika inda Allah haƙiƙa darajarta ya isa wajen Allah cewa an ba a saka asirar anbiya ya yi ko ka kai ni ƙarshen annabawa amma wanda karka fi awwali sai ambace ka farkon su faqala yake cewa wa iz akhazna min annabiyina mithaqan fi yace wa min wa min kai ne na ƙarshe amma wajen ambaton daraja sai ya fara da kai wajen wajen ainihin ambato al'aya bi abi anta wa ummi yace fa uwata da ubana ban san ranka ne ya rasulullah da kalbala ga min fadilatika hakika ya isa matuka daga darajanka inda a wurin Allah anna ahlan nari cewa yan wuta ma yuwadduna suna son suna kaunar an ya kunu a da'uka ya kasance sun bi ka wa hun bayyana albaqiya suna tsakanin rikon wuta fa an ainihin suna tsakanin tabakar da wuta amma yu'azzabuna ana azurta su amma me suke cewa ya kulu ne ya laitana adana Allah wa adana rasulullah gashi ana musu azaba amma su burin su ina ma sun bi Allah sun bi ka dan wannan ar-rasula din malaman tafsiri kace ana nufin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam inda kowanne al'umma din ayyukan don su ya dauki alƙawari tsakanin su da zuciya annan su Allah ya bayyana da su ala qatada qatada yace annan nabi Annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace kuntu awwalal anbiya'i bil khalqi na kasance ni ne farkon annabawa wajen halitta وآخرهم في البعث ولي يتشنس وجن القوى ولذلك سوى ذاك لما وقع ذكره مقدما أن بتنشي يزمو أبن جباتر وهنا أنا قبل نوه تلك النبي نوه وغيره دون النبي نوه كذلك جباتر أن بتنشي منذ الله هذا سمر قنجي سمر قنجي أبدي في هذا ko ya baɗi ya za tabdilu nabiyina yace a cikin wannan ayoyin in ka duba akwai fifita annabi sallallahu alaihi wasallam li taksisi bi zikri saboda kebance shi da Allah ya da an fito kamdan kafin annabawa gaba daya wa huwa akhiruhum ba'atan shi manzo Allah shine na ƙarshen su wajen aikowa al ma'ana ma'ana shine asallallahu ta'ala alaihim al-misaqa Allah ya riƙe alƙawari akan annabawa iz akrajahum min zahari adama tun lokacin da zai fidda su daga bayan annabi adam kan zarri kaman ainihin zarra tun a alamu zarra Allah ya rufe ainihin alƙawarin annabawa din wa qala wa wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce wato wannan alƙawarin wasu malamai suka ce tun a alamu zarra ne lokacin da Allah zai dauki alƙawari na tauhidi a lasu bi rabbikum to an biyo da kuma wannan alƙawarin na ainihin kowane annabi sai ya yarda annabawa wa ba zai zai bi shi dan akwai kaulani wasu malamai kuma suka ce a'a wannan na alamu zarra na alastu ilaikum ne wannan kuma na kowane manzo lokacin da za a aiko shi ne za a dauki wannan ainihin alƙawari wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd yace canan ka manzanni faddalna mun fifita ba'dahum sashin su ala ba'din a bisa sashi al'aya ka karanta ayan zuwa ƙarshe قال آل تفسير ما لم تفسير تشي أراد بقوله ورفع بعضهم درجات أشكين آية الآية أقول ورفع بعضهم درجات كو تلك رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله تيشي ورفع بعضهم درجات Allah ya ɗaukaka darajoji na wani daga cikinsu. To waye wani daga cikinsu Muhammad? Shi ne a zau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sakata shigo da takalman gaba da sai ka sa sakata kawai. aha yace shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annahu bu'ita ila al-ahmar wal aswad saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga jar fata da bakar fata zuwa ga ainihin jama'a gaba ɗaya zuwa ga yan adam gaba ɗaya wa uhilla da wulgana'i kuma an halitta mushi gani mu wato yana faɗin bambanci tsakanin manzo Allah na darajojin da aka ɗaukaka manzo Allah wanda wasu manzanni ba su samu ba kowane manzo akwai cutantakin da aka aiko shi wajen su amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne ga ainihin jar fata da bakar fata kai har aljabuwa gaba ɗaya sannan wa uhillat da wuri ganaimu kuma an halatta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin ganimomi gaba ɗaya wa zaharat ala yadayhi mujizat sannan akwai mu'jizozi da suka bayyana ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda walaysa adu min al-anbiya'i babu wani ɗaya daga annabawa wanda udiya aka bashi fadilatan wani fadala au karamatan ko ta karama illa wa qad udiya muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai hakika an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam bisira a kwatan kwacinta kowane annabi yawa bima kowane annabi da aka ba wa kowace irin mujiza sai ka samu irin wannan mujizar ko fiye da ita an ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malamai suka ce kowane annabi in ka faɗi irin mujizar sa wani ma ba annabi Muhammadu ba a al'umman ma kafirai ma aka ba fiye da wannan yanzu misali annabi Suleiman an ba shi ainihin gudun iska ne ba buduha shaharun warwawa shahar ko in ta yi sammako tafiyan da za ta yi kafin maraice za ta yi tafiyan wata guda in tafiya haka ne sannan akwai da zuwa gobe ko sannan ya ce gudu ha sharu warwawa sharu kaga a tafiyan yini yana tafiyan wata biyu ko to yanzu ka auna ka gani a cikin jirgin sama ba ko wani jet ban ba idan ya cilla a cikin minti talatin ma tafiyar tafiyan kwana nawa zai ko wata nawa zai inda kawai za ka yi sai ka yi tafiyan shekara ba ka yi tafiyan jet na awa ɗaya ne zai ba an cilla shi kaga shi tafiyan shi na gudu ha ba iyaka ne ka gani to haka nan idan ka zo annabi isa ya raya matattu a lokacin matattun da ya raya aikin yanzu ne ko mu sai Allah ya kawo kafirai a wannan al'umma ma yanzu ana ba ka labarin ai zamanin sardauna ne ba ka san shi bane ya kawai ya sama ka ce sai gashi ya tashi yana magana duk wani wanda ka san ya mutu ya dade ba ka taba ganin shi ba ya kaje shi kawai gashi nan kamar za ka yi magana ya hamsa a gani haka nan kowane annabi annabi Musa an ba shi sanda ya bugi dutse sai ya fitar da ruwa sai Allah ya ba manzo Allah shi ba karka sha wahalar wani dutsen dutse ne ne ai shi dutse an san dama yana fitar ruwa amma ba taba sani a yanka jiki kuma a ga ruwa ba sai manzo Allah kawai sai haka da yin yatsun shi kawai sai ga ruwa me da shi yana kurara kaga kenan kowane annabi da aka ba wani daraja to sai da aka ba manzo Allah kwatankwacin irin wannan darajan ko ma fiye da wannan صلى الله عليه وسلم قال بعضهم wani daga cikin malamai ya ce wa min fadlihi yana da cikin fadalan manzo Allah annallahu ta'ala sadabal anbiya bi asma'ihim Allah madaukakin sarki ya kitaba da annabawa bi asma'ihim da sunayensu wa sadabahu amma sai Allah ya kitaba da manzo Allah bin nubuwati wa risala da annabci da manzanci kowane annabi ya Ibrahim ya Musa ya Yahya ya Zakariya kowanne za ka ji da sunan shi amma shi an zo sai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar muzammil haka dai Allah yake ambatan shi da suna na ainihin girma fi kitabihi a cikin littafin Allah madaukakin sarki fa qali yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu kaga da irin kitaban da Allah yake manzo Allah ke in ka lura ai a duk Qur'ani babu ya Muhammad sai dai sunan nashi yazo ta wata hanya kuma ya zo ta hanyar girmamawa in ya zo muhammadu shi Allah ya koda shi Allah ya hada da ainihin manzanci ce muhammadu rasulullah kuma muhammadun illa rasulun ma kana muhammadun aba abin rijalikum walakin rasulullah saboda haka duk sunan shi in ya zo ko da an ambaci sunan ma sai kaga an hada da ainihin manzanci wa haka sarmakandi sarmakandi ya kai zuwa ne kalbi daga ainihin alkalbi fi ƙauli ta'ala cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa inna min shi'atihi da Ibrahim kaga wannan ayar ai ana maganar annabi Nuhu sai Allah ya ce wa inna min shi'atihi da Ibrahim kaga zahirin ayar annabi Ibrahim shi ma yana daga cikin jama'a annabi Nuhu ko to shi ainihin samra kalbi ya ruwaito daga kalbi kalbi ya ce annal ha'a wannan hakurin fa na wannan lamirin a'idatun ala Muhammad yace yana komawa ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai yana nufin wa inna min shi'ati Muhammadin da Ibrahim lalle ainihin annabi Ibrahim yana da cikin jama'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai yana nufin ala dinihi wa minhajihi annabi Ibrahim shi ma yana kan addinin annabi Muhammad yana kan tafarkin annabi Muhammad in nan ka lura Allah ya ce millata abikum Ibrahim huwa alladhi sammakum al-muslimina ko karshe sai ya ce inna dina inda Allahi al-islam menene islam din shi ne addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawwa saboda haka annabi Ibrahim ma yana kan addinin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam yana ma kan Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ajazahu al-farra to farra wani babban malamin luga ne kamar ka tambaya yaya an ce lamiri yana kona yana komawa suna mafi kusa ba haka zuwa luga ba lamiri yana komawa suna mafi kusanci ya kuma anan ba ma suna annabi Muhammadin kuma zaka ce ni shi a ce annabi Muhammad ne yake to bari ka ji farra'u ba ka yarda da shi babban ne da shi malamin luga ba shi ma ya halatta ya haka wa hakahu anhu makki sannan makki shi ya kai ko daga farra'u dan cewa ya halatta wannan dalilin da komawa ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakila amma wasu malaman tafsiri suka ce al-muradu nuhu alaihi salam abun kafin nuhu shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam alhamdulillah
wannan yace qala fil khalabu zakka eh wannan yace qala fil kalamu zakka في أين أبي